العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan maraice na asabar talatin ga watan jumadal ula shekara ta 1444 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 24 ga watan 12 a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidil qur'an wanda ke unguwar bacirawa a birnin kano a yau insha Allah za mu darasi na 164 in ba manta ba muna karatu cikin kitabun nikah mun tike da ƙarshen babu taharimil jam'i bainal mar'ati wa ammatiha aw khalatiha fin nikah haka ne bale ce babu taharimi nikahil muhrimi wa karahati khitbatihi ko wa karahatu khitbatihi duk wanda aka karanta yayi babun wannan babi kenan ai fi bayani taharimi nikahil muhrim wanda yake bayani akan haramcin auren mai harama idan mutum ya shiga harama ta aikin haji ko harama ta aikin umra ya riga ya sanya harami ya je miƙati to babu aure ba zai aura ba ba za a aura masa ba ba zai nemi kuma aure a wannan hali ba in yayi hakan to ya aikata haramci domin haramun ne ga wanda yake cikin harami ya yi aure ko ya aurar ko a aura mar ko kuma ya nemi aure an gane ko duk da waɗansu malaman suka ce neman auren makaruhi ne ɗaura auren shine haramun ma'ana idan mutum yana cikin harami sai ya gama ce yana so sai ya magana da ita to ya aikata abin da ba a so to amma kada ya kuskure ya ɗaura aure a wannan lokaci in ya ɗaura aure to laifin ya fi wancan da haka shi ɗaura auren haramun ne neman auren kuma makaruhi ne a lokacin da mutum yake cikin harami in aka ce makaruhi abinda in ka yi shi ba ka da laifi amma da za ka bar shi don Allah za ka samu lada ma la yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhum tisala abinda idan kai ba za a yi maka ukuba ba amma da za ka bashi kuma za ka samu lada to wannan shine makaruhi da aka dai neman aure cikin harami yakan bayi zuwa ga mutum ya aikata makaruhi amma kuma ɗaura auren cikin harami haramun ne to sai malamai suka ce idan haramun ne ɗaura aure cikin harami to wanda ya yi kenan auren yana nan ko babu wasu malamai suka ce annahayu yaqtadi at-tahrim wa yaqtadi al-fasad in an yi auren bai ba domin in shari'a ta ce abu kaza an hana to kenan haramun ne shi kuma duk abin da yake haramun ne in an yi shi batacce ne bai yi ba an gane ko da haka yana daga cikin nau'ukan auratayya batacciya wacce musulunci bai yadda da ita ba shine auren mai harama shi mijin ko matar tana tsaka da aikin umara aka ɗaura mata aure auren bai ba yana tsaka da aikin umara aka ɗaura masa aure auren bai ba yana tsaka da aikin haji ko umara aka ɗaura masa aure auren bai ba ko shi ya ɗaura auren bai ɗauru ba baya aura ba a aura masa wanda yake cikin harami ba a auratta matukar tana cikin harami daman ita mace ba ta aurawa ko sai dai a aure ta ko a aurar da ita حديثي من لمبة تدري تكوز دا شسئين دا حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث عبد الله دان عباس الله يكارا مسيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله دان عباس يشي حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو مهرم النبي أورنا نميمونة yana cikin harama ta aikin umara in ji abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas mahaifiyarsa Lubabatu bintul Harith yaya ce ga Maimunatu bintul Harith mata Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka yanzu abdullahi dan abbas yana ba mu labari akan abin da ya faru da gwaggwansa shin yaushe aka ɗaura auren annabi da gwaggwan abdullahi dan abbas ita ce nana maimuna kanwan mahaifiyarsa sai ce ai an ɗaura auren ne annabi yana cikin harama to shin wannan ya nuna cewa abin da babi ya nuna na haramci hadisi ya warware waɗansu malamai suka ce eh khususiya ce kenan shi annabi ya ce kar a yi shi kuma ya yi suka ce khususiya ce to amma babu wani dalili da ke nuna khususiyanci a nan bal akwai hadisai da hujjoji da suke nuna cewa shi ibnu abbas ne ya yi kuskure shi ne bai tabbatar ba a zatansa annabi ya shiga harama aka ɗaura auren nan ku annabi bai shiga harama ba an gane ko shi yasa malamai suka ce akwai hadisi cin sai muslim ita na na maimuna da kanta aka tambaye ta yaushe annabi ya aure ki ta ce tazawwajanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa halal annabi ya aure ni baya cikin harama to kaga ita ce sahibatul qissa kamar yadda malamai suke faɗa ita ce abin ya faru a kanta da haka maganar ta tafi ta kowa mai ƙarfi da inganci shi ibn abbas zato yake ita kuwa ba yaƙini take da shi to amma kamar yadda na faɗa wasu malamai sun ce abinda abdullahi ɗan abbas ya faɗa e ya nuna cewa hakan ne amma annabi wannan kususiyarsa ce to amma na maimuna ta musanta haka kuma duk maganar ɗaya ne a kanta ake kaga batun kususiya bai taso ba duk da cewa hadisin ibn abbas ya fi inganci ta fuskar sanadi domin shi bukhari ne ya rawaito sharaɗin bukhari kuma ya fi inganci da ƙarfi sama da sharaɗin muslim shi ku hadisin maimuna muslim ne ya rawaito amma dai shi ma ingatacce ne to sannan akwai wani hadisin har ila yau ingatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yankihul muhrimu wa la yunkahu mai harama baya aura ba a aura masa to kaga dai hukunci yana nan akan yadda yake na asali annabi bai auri maimuna yana cikin harami ba ibnu abbas ne yayi zaton haka to amma ita maimuna da abin ya faru da ita tace ba haka bane wannan kuma ba ƙaryatawa bane wannan abin da yake nunawa kamala ta Allah ce duk wani dan adam zai iya kuskure a ilimi kaga dai abdullahi dan abbas da falalarsa da darajarsa amma yayi kuskure a me a ilimi to da haka ba wanda ya wuce ya yi kuskure a fagen ilimi dan wani malami ya yi kuskure a fagen ilimi kai kuma baka cewa ai tun da malam ya faɗa ni dai sai na bi bayan ta bayyana gare ka kuskuren ne wannan kuskure ne ba daidai ba ne shi malam yana da uzuri na shi ɗan adam ne kuma bai wuce ya kuskure ba amma kai da ta bayyana kuskure ne dan me zaka ce zaka yi koyi da shi akan kuskure wannan ba daidai ba ne da haka dai mai harama ta aikin haji ko umra matukar ya riga ya shiga harama ya sanya harami to baya aura ba kuma a aura masa ba kuma ya aurarwa shi ya aura da kansa ko wani ya ɗaura masa auren duk da shi baya nan ko kuma shi ya aura wa wani duk wannan baya yi la yankihul muhrimu wa la yunkahu mai harama baya aure kuma ba a aura mai أخرجه البخاري إمام البخاري يفتد وانا حديثي cikin kitabu jaza'i saidi babu tazwijul muhrimi babu taharimul khitbati ala khitbati akhihi hatta ya'zana aw yatruka babin da yake bayani akan haramun ne wani ya nemi aure alhalin ya san wani yana nema kuma budurwar ɗaya ce ko bazawarar ɗaya ce ba don komai ba sai don a kare duk abin da zai haifar da gaba da kiyayya tsakanin mai musulmi na daga cikin abin da ke kulla gaba da kiyayya shine wani ya nema akan neman wani faɗan farko da aka fara yi a duniya kuma aka yi kisan kai a kansa neman aure ya haɗa shi kuma uwa ɗaya uba ɗaya wa da ƙani mace ta haɗa su ɗayan ya kashe ɗayan wannan yake nuna maka tsohon tarihin rigima akan neman mai aure kuma ko da ba ana iya yi ko cikin ku ɗaya ko cikin ku ɗaya domin da habila da kabila cikin su ɗaya duk ƴaƴan adamu ne ƴaƴan hawa'u ne amma ɗayan su ya kashe ɗaya ba dan komai ba sai dan me magana aure magana aure to dan a kashe fitinar a hana ta ci gaba da faruwa shine musulunci ya hana daga yanzu matukar ka san wane yana nema to kai karka shiga karka shiga sai dai da sharaɗi na ɗan biyu ko dai ka ji ya daina an warware maganar da shi yanzu an fasa yi da shi to kana da damar ka shiga a nan ko kuma shi ya yi maka izini ya ce kai ma zo ka gwada sa'arka ai allurar cikin ruwa ce mai rabo ka ɗauka wannan kuma ya fi komai wahalar yiwa da wuya ka samu zakakurin namijin da zai ce yana neman budurwa zo ku gwada ko ba haka ba saboda kamar yadda na gaya muku a satin can su janye hankalinsu abu ne mai sauki duk yadda kake ganin ka kama ƙasa ta ko'ina maganin kar aika a soma kana ganin sa wani dabalo dabalo dan dukununu dan dukununu sai yazo ya dauke ta wallahi ita mace ba ruwanta duk abin da kake takamar kana da shi dan wani abu kadan na taba gaya muku wata zan kaɗe ɗiyar budurwa fa ta zo take take kamun kafa da ni in nema mata shiga a wajen wani abokina cikin malamai masu wa'azi na ce Allah da iko kina son sa tace ina son sa ka san me yayin malam na ce a tace bai da ra wallahi wai kawai ra ce bai da ita a madadin ya ce ra sai ce ra to wannan ra din ita kawai ita ce ta to yanzu dan Allah me irin wannan halin zaka ce a gwada ni ma a a in ka kama ta ka rike kam shi ma ya nemi wata Allah ya samu dace to da haka dai musulunci baya son duk abin da zai kawo tashin tashina tsakanin musulmi kullun so ake a zauna lafiya a fahimci juna shi kuma shedan ba abin da yake so kullun sai ya kulla mai fitina shi yasa Allah ya ce wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzagu bainahum inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina kace da bayina su rinka taka tsantsan cikin magana yanzu nan zaka saki ka faɗi magana ko da raha kake da wani dan uwanka sai shi dan ya canja maka ma'ana ya je jirkita tunaninsa a madadin ya fahimce ka daidai sai ya fahimce ka baibai wannan sai ya zama mai gaba shi sai ya ɗauka cin fuskarsa kake baƙan magana ka gaya masa habaici kai mai nan ku kai zaulaya ce ta wasa tsakanin aboki da aboki da ka abu taka tsantsan a magana ma shi dan yana kulla fitina to ballantana kuma a aiki da haka musulunci bai yadda ba in dan uwanka yana neman aure kai ma ka shiga zai ga ka raina shi zai ga ka ci masa fuska zai ga hasada kake masa kiyayya kake masa sai wutar gaba ta kullo kuma wannan yake nuna maka maza sun fi mata ne kishi duk abin da kake ganin mata suna yi na kishi shafawa suke yi amma kishi sai namiji kuma ba wai sai namijin mutum ba ko namijin dabba ku je ku bincika a cikin dabbobi akwai wanda suna kisa su ma akan kishi mus suke kashe junansu an gane ko me dalilin da ke nuna namiji ya fi mace kishi hana cewa a yi masa kishi shi ya nuna shi baya karɓar wannan amma ita mace da yake Allah ya san kawai shafawa take yi dan kuka ne na kwana biyu yi wata ma da yadda za ka gane kishin ba na gaske ba ne da an mata kayan faɗa kishiya an gama da ita rigimar kawai ka canja mata kayan ɗaki ne to wannan kishi ne shi namijin ka gwada ka gani me za ka canja masa ya daku shi yarin da kai a matarsa kana da abin da za ka canja mai to da ka kishin mata wasa ne abin da zai nuna maka haka ana iya siyan kishin nasu ana iya siyan kishin nasu kada wani ya ce ai fa ga wata tayi kisa ai ga wata tayi yanka duk daga wajen namiji ta koya daga wajen namiji ta koya shine asalin na fata an gane shine original copy din ita photo copy take yi da haka tunda Allah ya ce kar aiwa namiji kishiya ubangiji ya san waye namiji ya san me halitta a tattare da shi amma ita ko mace tunda Allah ya ce ai mata kishiya to Allah ya san waye ita ya san me halitta tattare da ita kuma ya san za ta ɗauka ne domin la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya dora wa rai sai abin da ya san ya ba ta ikon ta ɗauka tunda ya ce ai miki kishiya ɗaya biyu uku a haɗa da ke hudu ya san zaki iya ɗauka amma shi kuwa namiji ko a nema aka ce kar a yi masa kishiya in yana nema ka bar shi kawai an gane ko duk da malamai suna ƙara bayani wani irin nema kawai shi ma ya tare ta a hanya an aike ta siyo kananzir ko an aike ta siyo ashana su ɗan yi hira shine neman a'a neman da ya shiga iyaye suka sani har magana ta fara ƙarfi tsakanin manya shine abin da malam mai risala ya ce iza tarakana wata ƙara ba ta yadda tana son sa ya yadda yana son ta iyayenta sun sani nasa sun sani to wannan nema an rufe kofa kar ka shiga amma an kawai iyaye ne wanda suke barin za- bu- budurwa ta yi ta zance shi ma wancan ya zo da ya zo ma nan bai- ba zai sake zuwa ba sai bayan wata biyu da ya ga sallah ma ta kusa ko azumi sai ya takali fada kar ya sake dawa to irin wannan saurayin za a ce kar a dan karya kayan azumi karya kayan sallah sai ce yayi tafiya sai ya daina daga waya to ba irin wannan saurayin ake nufi ba ba irin wannan neman ba abin da zai nuna maka haka a wajen ciniki ma an ce in ɗaya yana ciniki kada ɗaya ya yi to wani irin ciniki ta yi kawai a'a shi ma in an fara tattaunawa da shi yana nasiya kaza an kaga magana ta fara ƙarfi to kar ka sa baki kar ka zo ka ce to ni zan ƙara ba a yadda da wannan ba amma kawai zuwa ya ce nawa nawa ne kai ma za ka ce nawa nawa ne kowa sai a gaya masa farashi wanda ya aminta shi kenan wanda bai aminta ba kuma fa shi kenan to da haka addinin musulunci yana da tsari ya, ya, ya, ya, ya rufe dukkan wata ƙofar fitina hadisi mai lamba ta 892 hadithu ibn umar hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda kana yaqulu abdullahi dan umar ya kasance yana cewa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ayyabi a ba'dukum ala bai'i ba'd annabi ya hana shashin ku su yi ciniki akan cinikin shashi nasu ya naira dubu ana gab da za a sallama mun sai kai kuma ka zo ka ce na ƙara ɗari biyu ba kai daidai ba kai ko dubin ka ce ma ka siya wannan sa bakin da kai kayi laifi shaidan zai iya biyowa ta wannan ya kulla wutar fitina tsakanin ya kunna wutar fitina tsakanin ka da dan uwanka in aka yi rashin sa'a da ƙarar kwana sai ya ɗau wani sungumi ya buge ka an gane ko da haka maganin kar ai kar a soma amma na siya naira dubu ba a siyar ba to wannan yana da dama ya zo ya ce to ni kuma na siya dubu da ɗari biyu wannan ba laifi ba ne an gane ko ko na siya naira dubu ba a siyar ba na ma kama hanya na tafi to ba laifi kuma wani ya zo ya yi me ya taya tunda ni ba a ƙar- eh, ba zance bai karfafa da ni ba ko kuma bai kankama da ni ba wala yakhtubu ar-rajulu ala khitbati akhihi ba a yadda ma namiji yayi neman aure akan neman auren dan uwansa hatta ya turuka al-khatibu qablahu har sai mai neman auren na farko kafin nabiyin ya ce ya fasa ya ce ya daina to a nan ma za mu fahimci cike nan ashe a addini ba laifi ba ne a nemi aure kuma wata matsalar ta faru a zo a ce an yi mai an fasa ko da daga ɓangaren mijin ko da namijin ko daga ɓangaren matar ba wai kawai don na ce ina son talatuwa sai na aure ta ba amma dai kan in shiga da neman da, da zummar me yaudara amma ina muna tattaunawa za mu yi aure kuma sai na fahimci wata ɗabi'ar ta ni ba za ta yi min ba ba za mu shirya ba sai in fasa kamar yadda ita ma sai ta fahimci wani hali na bai mata ba ba za mu shirya ba sai ta ga wa iyayenta to ita fa ta fasa wannan ba laifi ba ne an gane ko da haka manzo Allah ya ce hatta ya turuka al-khatibul awwalu har sai mai neman auren na farko ya fasa qablahu kafin nabiyin aw ya azana lahu al-khatibu ko mai neman auren yanzu yayi wa nabiyin izini to malamai suka ce da ka ji ma yayi wa nabiyin izini to ka san shi ma ba da gaske yake ba ya janye din ne yanzu kai ne kana zuwa zance kana zuwa zance sai kuma ka ji labarin wani shi ma yana so sai ka ce wani na- na bar ma ko kai ma zo ka gwada sa'a ka alamar cewa ba daga can kake ba ka fasa ne so kake ka tattara kayanka a hankali a hankali ka kama gabanka domin ita mace an san namiji nawa ke aurata a lokaci ɗaya namiji ɗaya ne to da haka duk lokacin da ɗayan ya ce shigo kai ma to alamar cewa- cewa kenan shi yana shirin fasawa أخرجه البخاري إمام البخاري يبتدى أن حديث أشين كتاب النكاح باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه كو وبطلانه babin da yake bayani akan haramcin auren musanye da kuma ɓacinsa ko an yi shi shine auren shigari a larabci kalmar shigar daga shagara ne yushagiru shigaran wa mushagaratan larabawa sukan ce shagara ma'ana yawo finta babu kenan ko suka ce asali kalmar daga shagaral baladu ne anis sultan idza khala anhu gari yawo finta gaburan sarki ma'ana garin ba sarki to shi wannan auren abin da yasa ake ce da shi shigari wofinta auren wofinta saboda a cikinsa babu sadaki wani nau'i ne daga cikin auratayyar larabawa tun kafin zuwan musulunci na jahiliya auren musanye aure ne kwata-kwata a cikinsa ba sadaki wanda shi sadaki rukuni ne daga cikin rukunnan aure ba a aure babu me ba sadaki wa atun nisa a sadukatihinna nihla wa atuhunna ujurahunna farida an gane ko kuma manzo Allah ce la nikaha illa bi waliyin wa sadaq ba aure sai da waliyi sai da sadaki to su ka laraba a lokacin jahiliya suna iya yin aure ba sadaki to yadda ake auren shine idan ka ga zuƙeƙiyar budurwa a gidansu abokinka shi ma ya gani a gidanku sai a ce to a zo a yi musanye ƙwaryar da ta je ta dawo ku ba mu mu ba ku to wannan bai halatta ba ba auren ne bai halatta ba hana sadakin ne bai halatta ba saboda an zalunci 'yan matan yanzu kai kawai ka ba da ita don kai ma a baka to ita me ribar ta a ciki me ta mora ba abin da ta mora to wannan zaluncin shine ba a yadda ba amma dan ka ga budurwa a gidansa abokinka shi ma ya gani a gidanku kowa yana son ta kowa aka zo aka taru aka ɗaura aure aka ba wa kowace sadaki me laifi babu ko ba haka ba kaga yar abokinka yana so shi ma ya ga yarka yana so ka bashi ya baka amma kowace a bata me sadaki amma kar a ce ai musanye kamar canjin sukari ko gishiri ko an gane ko to wannan shine waɗansu malaman luga suka ce asali daga shagaral kalbu ne shagaral kalb idan kare zai yi fitsari ba yana ɗaga ƙafa ba to daka suka ce asalin kalmar shigari daga nan ne ɗaga ƙafa kare yayin fitsari ita ce shagara ya ɗaga ƙafa don ya fitsari to wai auren saboda wulaƙancinsa shi yasa suka bashi suna daga wannan kalma ɗaga ƙafar mace a sadu da ita da sunan aure ba ko sisi irin ɗagawar kare a lokacin da zai yi fitsari da daka dai irin wannan aure haramun ne a musulunci da haka mala yace babu taharimi nikahi shigari wa butlanuhu babin da yake bayani akan haramcin auren musanye da kuma bacin auren in ma an yi bai ba musulunci bai yarda da wannan auren ba حديثي ميلمبا تقري تكوز تسعين دا أكو حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث عبد الله بن عمر الله يكارى مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار يا هنا أورا شغاري أورا مسنيه والشغار ابن عمر يتي أبن دا أكي نفي دا أورا شغاري أورا مسنيه أن يزوج الرجل ابنته ala an yuzawwijahu al-akhar ibnatahu shine mutum ya aurawa da wani yarsa akan shi ma wancan zai aura masa da tasa yar babu maganar sadaki shine laisa bainahuma sadaqun duk tsakanin matan biyu ba wacce aka ba sadaki kawai musanye akai ka karba ni ma na karba da haka wannan aure an hana manzala ce la shigara fil islam babu auren shigari a musulunci musulunci bai yarda da shi ba saboda a ciki akwai zaluntar mata haƙƙinsu sannan akwai gaza cika sharaɗi ɗaya daga cikin ko rukuni ɗaya daga cikin rukunan aure shine maganar sadaki to irin wannan auren duk da musulunci ya ce haramun haramun haramun malamai suka ce in an yi in an samu 'ya'ya ta wannan hanyar ba a ce da su 'ya'yan zina yanzu akwai kila wanda ba su karanta wannan hadisin ba wa'azin bai je musu ba to su suna ta yi haka in an cin musu aka karantar da su hadisan to ‘ya'yansu kuma ya za a yi da su ba a ce da su ‘ya'yan zina suna nan a matsayin ‘ya'ya kuma idan an yi auren shi wannan shigari ɗin an ɗaura auren sadakin ne daman ba a bayar ba to in ana so a gyara auren sadakin za a ɗauko a bayar shikenan an wuce wajen yanzu mace ce shekarar ta biyar ko goma ko sha kaza da mijinta amma irin wannan auren aka yi musu ba a ba da sadaki ba lokacin auren to yanzu sai aka ji wa'azi me za a yi sadakin kawai za a ɗauko a bata shikenan an gyara an gane ko kamar irin auren da muke cewa ne auren sadaka a ƙasar hausa duk da auren sadaka yana da fasarori da yawa akwai tabbas auren sadakar a ɗaura ba a karɓi ko sisi a hannun ango ba kuma ba a bawa macen komai ba kawai an aura an bashi sau- kyauta to wannan auren babu shi babu shi shi ma idan aka so a gyara sadakin za a ɗauko a bata sadakin ba dole sai shi mijin ne ya bayar ba ko wani ne ya bayar a madadinsa an dai bata domin da abin da ka bayar da abin da aka bayar a madadinka duk me duk naka ne ko ba haka ba manzo Allah yayi aure ya bada sadaki da kansa yayi aure kuma wani ya biya masa sadaki da haka ba laifi bane ba kuma gazawa bace karamci ne amma a daura auren mace kai baka bada sadakin ba wani bai bayar a madadinka ba to wannan ba daidai bane ba akwai ma'anar da bahaushe yake da ita in yace auren sadaka shi auren sadaka wani lokaci ana yi wa ɗaliban ilimi ne musamman makarantan alkur'ani to shi kuma yadda ake yi shine idan aka samu wani gardi zai yi aure sai uban yarinya ya ce ya ba shi ita sadaka to yadda ake shi ne shi uban shi yake biyan sadakin a madadin gardin ba kawai ba da ita yake haka babu a'a shi zai biya masa sadakin to sai a ce an ba wa na sadaka kuma wani abu na karamcin al'ada idan da uban zai ce to wane na baka yata sadaka sai uban ya ɗauko dubu ashirin ya ce to ga sadaki na biya maka to a al'ada shi kuma sai ya kawo dubu arba'in duk abin da uban ya bayar shi kuma sai ya ninka wannan kaga al'ada ce mai kyau tuwon girma miyar sanama in irin haka ne auren sadaka to yayi amma in wancan ne fa bai yi ba da haka wannan hadisi hadisi ne wanda Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabun nikahi babu shiga babul wafa'i bi shuruti fin nikahi babin da yake bayani akan cika sharaɗin da aka yi a wajen aure akwai dama na iyaye ko ita mace ko shi miji ya kafa wani sharaɗi idan zai yi aure ko in za a aure ta ko in za a auri yarsu za mu aura maka yarmu amma da sharaɗi sai dai ka rayu da ita a abuja kai ka siya za mu aura maka aure da ‘yarmu, amma fa ba za ta rinka zuwa a faɗi wani gari, karin faɗi garin ‘yan garin su ce, iyayen su ce, ga wani gari ‘yarmu ba za ta je nan ba. Misali in kai mai tafiye-tafiye ne sai to, duk inda za ka je mu ‘yanmu tana nan ba za ta bi ka ba, sai ka yadda shi kenan. An gane ko? Waɗansu malaman kamar Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya ce duk sharaɗin da namiji ya karɓa a lokacin da zai auri mace dole ne ya cika ko da sharaɗin ya ci karo da me ya ci karo da wasu ƙa'idoji na aure misali mutum ya ce ya auri wance amma ba saduwa ibn taymiya ya ce tun da tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa ke me yasa ka aure ta a haka ko ka auri wance amma babu dafa maka abinci to kai sai ka rinka dafa mata ba ranar da ka isa ka zo ka ce ta dafa ma ai a tun auren sun gaya ko za ka auri yanmu amma ba za ta ci masara ba ba ranar da za ka zo kai tawaye ka ce ai sai ta ci masara ita yan wace ce ko ma yan wace ce me yasa ka karɓo sharaɗin an gane ko to amma waɗansu malaman suka ce a'a idan sharaɗin ya ci karo da ma'anar auren to ba a cika shi imamun rafi'i da wasu daga cikin malamai sun faɗi wannan sun dogara da hadisin na Aisha kullu sharɗin laysa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana mi'ata shart annabi yace duk sharaɗin da babu a littafin Allah kuma ya ci karo da na littafin Allah rusasshen sharɗi ne ba a cika shi ko ya kai ɗari da haka yanzu da iyaye za su ce za mu baka auren ƴarmu amma ba za ka sadu da ita ba sai ka ce to naji a ɗaura auren amma ba ruwanka da wannan sharaɗin ƙarya ne za mu baka auren ƴarmu amma ba za ka yi mata kishiya ba sai ka ce to naji da an aure ta kawai kai mata uku suka ce saboda duk wannan sharuɗan sun saba wa Allah Allah ya ce ayi ku ce a'a na ku za a ɗauka ko na Allah to amma wasu daga cikin malamai suna ganin lallai in an yadda ai da Allah ya ce ka ƙara aure ta yi dole ne to sai ka ce ba za ka yi ba shi kansa auren ma asali in ka ce ba za ka yi ba akwai wanda zai ce dole sai ka yi to tunda ka karɓa tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa ke duka kowa ya ce zai haɗi gatari sai a sakan masa kota ibnu taymiya ya kafa hujja da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sayyidina ali ƙara aure saboda yana auren yarsa kuma alin bai ƙara ba yace wannan ya nuna in iyaye suka ce ba za a yi wa yarsu kishiya ba ka aura a haka to dole ka cika musu sharadi musamman in ka kai ga aurarta har ka kos- ka kasa da ita to dole ka cika wannan sharadin to amma sai wasu malamai suka ce to in kun ce dole sai ya cika sharadin shi kuma sai ya ce ba zai cika ba sai ya saki taku wa aka cuta wa ya kwan a ciki to kaga yi wa wani yi wa kai hana wani hana kai to amma dai magana mafi inganci madaidaiciya shine dukkan sharaɗin da bai ci karo da ƙa'ida ta musulunci ba kuma bai warware ma'anar auren ba bai warware makasudin auren ba to wannan sharaɗi dole ne ka cika mata kai mai tafiye-tafiye ne iyayenta suka ce za mu aura maka yarmu amma ba za ta rinka tafiya ba to sai ka batta a gida in ko za ka yi tafiya to sai ka auri wata matafiya ko ba haka ba ko ka auri wata a can ka aure ta tana makaranta suka ce to fa sai ta ƙare makaranta ka yadda ko ka aure ta bata fara makaranta ba suka ce to yarmu za ta yi karatu ka yadda ko ka aure ta tana aiki suka ce yarmu fa tana aiki ka yadda ko ka aure ta ta gama karatu amma ana shirin ta samu aiki suka ce to za ta yi aiki ka yadda to dole ka cika mata sharadi ka gane a matsayinka na namiji cewa dole ne ka cika wannan sharadin ba fa wai al'ada ba ce ba kuma maganar malaman ba ce maganar Allah ce idan dan kaga ka aure ta yanzu ka mallake ta sai ka sa kafa ka shura sharadin yanzu wa ka saba wa alƙawari Allah وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ubangiji yace wa aufu bi ahdillahi ku cika alƙawurkan Allah idza ahadtum in kuka ɗauka kuma musamman da sunan Allah wa qad ja'altumullaha alaikum kafila alalin kun sanya Allah ya zama shine tsakatsaki haka wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kada ku warware alƙawari bayan kun kulla shi domin wani da ya ga ya auri yarinyar ta haihu haihuwa ɗaya biyu sai ya sa duk sharuɗan da iyayenta suka yi ma a kafa ya take ya shure in an yi magana yanzu yana ganin in shi ya sake ta yanzu oho ko yanzu kasuwa ta tashi ɗan koli ya ci riba shi yanzu duk inda ya je za a bashi ita ko yanzu kan ta shiga da wuya saboda yanzu ita ta zama bazawara har mai 'ya'ya to mu ji tsoron Allah game da irin waɗannan idan ka san ba za ka iya aure da sharaɗi ba kakka karɓa amma karɓar yin auren da sharaɗi kuma ba laifi ba ne amma sharaɗin kare saba wa Allah in kuma an yi auren da sharaɗi to cikawa kuma dole ce yana daga cikin abin da muke shan wahala da shi a ƙasar mu saboda hukumomi ta irin wannan fuskokin sun bamu muna abin da muka ga dama yanzu inda ƙasashen da suka ci gaba ne ta fuskar aiki da shari'ar musulunci in ka auri yarinya ka ka karɓi sharaɗi akan za ta yi aiki ko za ta yi karatu baka isa rana tsaka ka zo ka ce ka fasa ba in anan ne ka ce ka fasa sai an zo ana lallaba ka dan ka sako ta amma a wa'ancan ƙasashen da ta je ta kai ka kotu ko iyayenta sun kai ka kotu daman su komai a rubuce suke yi in auren ne ma duk auren da za a ɗaura sai wakilin kotu ya zo da takardar kotu da komai an sa hannu kai angon ka sa hannu waliyinka ya sa hannu ita ma amarya ta sa hannu waliyinta ya sa hannu da haka kotu tana da rekod rana kaza ga watan kaza liman kaza a masallaci kaza ya daura auren wance da wani a sharaɗi kaza wani ne waliyi wani ne wakili da haka duk ranar da ka ta da ƙayar baya in su iyayen ba za su iya tankwara ka ba to kotu za ta tankwara ka sai a je a gaya wa alkali ya yi aure rana kaza ga watan kaza ga takarda a kotu akan sharaɗin yarinyar za ta yi karatu yanzu ya ki akan sharaɗin ba zai rinka tafiya da ita ba yanzu ya canja akan sharaɗin kaza kaza kaza yanzu ya saba sai kotu ta ce da shi to ka je ka cika wannan sharaɗin ai ba zan cika ba ai matata ce ai gidana ne to ita kuma kotu uwar kowa ce sai ce to shikenan kai raƙumi ko doki bakin rafi dan an kai raƙumi ko doki bakin rafi ba dole a tilasta masa ya sha ruwa ba ko an yadda kana da iko kai ma ɗa ne haifaffe kuma ka ce ba za ka cika sharaɗi ba to yanzu me kake so a yi zan sake ta ai kololuwa abin da za ka iya kenan ko sai a ce to lokacin da ka aure ta kuma ai ba haka take ba ko ba haka ba kuma yanzu tana da 'ya'ya da a gidansu ita kaɗai ta taho yanzu ka haɗa ta da wani ɗaya ta haihu ta zama biyu a gidansu ɗakin ta kawai aka sani yanzu ɗanka kuma a wani ɗaki zai zauna in ya koma gida tunda in kai ma kana takamar kana da iko su ma suna da iko ko ba haka ba to anan ne sai kuma a gaya maka ka'idoji da dokokin da ita ƙasar ta sa wanda suka dace sai a ce to yanzu idan gida ne da kai mai ɗaki biyu ka tafi ka nemi wani ta ci wannan gida kuma aiki da kake yi yanzu ina ce ma'aikatarka kaza ne albashinka nawa kaza ne kotu za ta rubuta takarda ta tura ma'aikatar ta ce albashin wane yanzu ya daina zuwa aljihunsa in an yi albashi ku kawo kotu a nan zai rinka zuwa ya karba sai a tambaye ta a wata nawa yake isaki nawa zai ishi 'ya'yanki kaza kaza in an zo duk sai an ware mata sai a ce to kai ga canjinka a tafi a nema a taskar Allah a tafi a nema a taskar Allah to shi yasa a can in an ce dole ne cika sharaɗin ba wai kawai faɗa ce ta masallaci irin tamu ba nan a'a faɗa ce da gaske da yaren shari'a da yaren kotu dole ne ko giya wake kake sha in ka karɓi sharaɗi dole ka cika shi yasa za ku ga mu a ƙasashen mu karɓar sharuɗan a wajen auren suna da yawa yanzu nan budurwa kwana biyu uku aure wata shida za ta zo tana gaya maka wallahi malam lokacin da muka yi auren ya ce mun kaza to yanzu ya saba ba inda ya rubuta dama alkawari ne na kamfen ko ba haka ba alkawari ne na kamfen da an ci zaɓe manta shi ake yi sai kuma in za a sake kamfen na shekara mai zuwa da haka dai mu gane cewa warware irin waɗannan alkawarukan in dai mun riga mun shige su to mu sani fa da Allah muke faɗa ba da wanda muka yi sharaɗin da su ba ubangiji maɗaukakin sarki cikin ayoyin alkur'ani masu tarin yawa yayi ta jan kunnen mu mu cika alkawari wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula aufu bil uqud wa idza qult wa idza hakamtum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdi llahi aufu to kaga Allah yana gaya mana cika sharadi cika sharadi cika alkawari cika alkawari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace almuslimuna ala shurutihim duk sharadin da musulmi suka yi wa junan su to dole su cika wa junan su shine ma'anar ala shurutihim to daka wannan babi zai bayani akan cika sharuɗa na auratayya domin sau da dama a fagen auratayya akwai akwai alƙawarruka amma kuma cika su yakan samu tasgaro akan samu matsala musamman a ƙasashen da hukuma take kyale mutane su yi abin da suka ga dama hadisi mai lamba ta 894 hadisu uqba ibn amir hadisin uqba dan amir Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ahaqqu shuruti an tufu bihi mastahalaltum bihi alfuruj mafi cancantar sharuɗa na ku cika da shi shine wanda kuka sadu da mata bayan kun aure su a kansa ka aure ta har ka sadu da ita kuma kai mata sharaɗi kuma baka cika sharaɗin ba to ka zalunce ta domin wannan saduwar da kai da ita baka da abin da zaka biya ta da shi amma ka aure ta bata kai ga tarewa ba baka sadu da ita ba sai kaga ba za ka iya cika sharaɗin ba shikenan a nan damejin kaɗan ne ko labari za a bayar sai a ce an taɓa ɗaura mata aure amma bata tare ba ya kaga budurwa ce da kaɗan tafi budurwa kawai ta fi budurwa ne da ita an taɓa mata taro na cewa aurenta ake yi an buga mata kati ka tallata mata suna a gari an gane ko amma da sauƙi ai wai kibiya ido akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin kitabu shurut babu shuruti fil mahari inda inda uqdatin nikahi haka ne babu استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت babin da yake bayani akan neman izinin bazawara wajen aurar da ita amma fa sai ta furta idan ka ce wa bazawara malam talle yana son ki sai ta to fa bata so shi ba ba ta son sa amma malam tanko yana son ki wance kuma ba zawara sai ta ce ala sanya alheri shikenan ta karba dole ne ita sai ta furta me yasa saboda a ɗabi'a ba zawara kunyar ta bata kai ta ne ta budurwa ba duk kunyar budurwa in ta aure kunyar me take raguwa take yi raguwa take yi wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam duk abin da kake jin nauyinsa a karan farko in ka yi shi to kuma jin nauyin sai ya yi ne sai ya ragu shi yasa yanzu za ka ga idan mace ta yi aure da ta haihu sai ka ga a gaban kowa za ta iya fito da nono ta ba yaro yanzu ba ta jin kunyar fito da nono a gaban mutane sai dai fa wacce take da ilimi amma in kwaman mace ce amma da tana budurwa ina ba zai yiwu ba yanzu kunya ta yi ne ta ragu nonon dai shine can kafin aure kuma shine dan yanzu bayan aure amma me yasa ya au- ya aha bayan aure kunyar ce ta ragu kunyar tsare shin ce ta ragu to haka hatta maganganun batsa mata masu aure da maza masu aure sun fi ba sun fi gwagware maganganun batsa to wannan ɗabi'a ce neca ce ɗabi'a ce haka Allah ya ɗabi'antar da bayi an fahimta shi yasa a wajen neman izinin aure na budurwa aka ce sai ta faɗa dan me yake hana faɗar kunya to ita yanzu babu ita ba duka ba ta ragu amma ita ba- budurwa sau da dama idan na zo nan nakan ce musamman 'yan matan da domin kunyar a 'yan matan da ta fi me yawa don yanzu ya kusata ka ce 'yan matan yanzu ma ba su da kunya ko ba dukansu ba kusan kaso saba'in da biyar suna abin da da yawan ma matan auren wasu ba sa iya yi shaida akan haka ka kalli tiktok ka gani zai tabbatar maka suna da kunya ko ba su da kunya kar ka ɗauka wai 'yan matan tik- tiktok karuwai ne Mm-mm, yara ne yawancinsu da yawa a gidajen iyayensu a gidajen iyayensu wannan fitsarar da kunna kyamara su sawa kansu suna raye-raye a gidajen iyayensu ke yi. iyayen zamani ne suka tadda 'ya'yan zamani 'ya'yan zamani ne suka tadda iyayen zamani to da haka in ana maganar kunya kunya dole ne dan mutane su fahimci karatun mu ce yan matan da dan yan matan yanzu su ba haka abin yake ba a wajen su to wacce bata san labarin yan matan da ba da kunyar su in ana magana sai ta ce ah to haka kunyar daman take yanzu duk wannan iskancin da suke wai kunya ce ma to ba yan matan yanzu ake magana ba in ana magana kunya a mafi yawan lokaci yan matan da ake magana masu kunyar wanda suke cikin ɗabi'a shaidan bai musu fitsari a tsaye- a ka ba amma mafi yawancin da mazan da matan na yanzu duk shaidan ya yi mana fitsari a ka kunyar ta ragu abubuwan da a da ba sa faruwa yanzu duk suna faruwa Allah ya shiryar da mu da ka wal bikiru ita ko budurwa in za a nemi izininta wajen aurar da ita ba sai ta yi magana ba bis sukuti in ta yi shiru ya isa to amma kaga shi ma budurwar da yanzu budurwar yanzu ta tani za ta yi magana musamman in ta ga kun faɗi wanda ba shi take so ɗin ba amma 'yan matan da ba sa so ɗin amma ba za su iya cewa ba sa so ba sun gwammace da su yi magana gwanda a aurar da su haka saboda in ta yi magana ta yi abin kunya shi yasa za ku ga hatta a bikin da akwai al'adun da kunya take bayyana a cikinsu kun san kamun amarya me tarihin kamun amarya ai kunya ce da zarar aka ce wance za a aurar da ita to ai ranar ba za ta iya zama a gidansu ba ba wai saita mata ake a ce ta gudu gida kaza ba fa duk inda ta san ba za a ganta ba guduwa take saboda kunya to kuma an rinka neman ta kenan ita tana neman ina za ta buya ba za a ganta ba su kuma suna neman ta daga nan ne ake cewa kamun amarya amma yanzu baka ga ko a biki an daina kamun amarya ba ba sa guduwa Allah Allah Allah suke a kai su ba sa guduwa an ce wata amarya fa irin sababbin unguwannin nan an tafi kaita kawai sai aka gidan ya ɓace ana ta wai ina ne gidan kawai sai ta buɗe ta ce nan ne aka ce o wance ashe kin sani ‘yan matan yanzu kafin a je gane musu gidaje tuni samarin sun kai su sun ga gidan wai kuma ana ganin wayewa ce tuni ita wai zai kai ta ma ya ce nuna yadda kike so a yi miki ban ɗaki ne da yadda kike so a yi miki kaza amma matan da ina ina yaushe ma ta yi ta yi zancen ba ta iya zama ta yi zancen to da haka dai wannan zam Allah shine zamani ko komai zamani ya cin mai hadisi mai lamba ta 895 hadisu abi huraira hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qal hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tunkahul ayyumu hatta tusta'mara ba a aurar da bazawara sai an nemi izininta sai an nemi jin ta bakinta sai an nemi umarninta shine hatta tusamar wala tunkahu al-bikru ba kuma a aurar da budurwa hatta tusta'zana har sai an nemi izininta waccan an nemi umarninta wannan kuma an nemi izininta ashe duka biyun ba a yi musu auren dole kenan ba zawara ba a yi mata auren dole budurwa ma ba a yi mata auren dole amma kowace ana iya ba ta shawara musamman dai ita budurwa saboda ita budurwa ba ta san aure ba jinsa take yi ba ta san namiji ba jinsa take yi da haka yau sau da dama wani sai zo ya mata daɗin baki a matsayinta na budurwa wadda ba ta sani ba sai ta rubta amma ita ba zawara ta san komai ta ɗan dauduwa ya ce mun san kukan ciki mun san na gwaiwa ko in ciki yana ku wai yan daudu sun san gwaiwa ce ko ko da gaske cikin ne yake kuki to kaga ita budurwa ta san bazawara ta san namiji duk wata ƙarya da za a yi mata ta aure alkawarin bogi ita an taɓa mata shi ta sani ana cikawa ba a cikawa ta sani gaske ne ƙarya ne ta sani amma ita budurwa bata sani ba to shi yasa ita wannan aka ce sai an ji ta bakinta waccan kuma sai an nemi izininta aƙalla budurwar da ita za ta je ta yi zaman auren ita za a amfana da ita ita za ta yi hidima in daɗi ne ita za ta ji in wahala ce ita za ta sha a ya kamata a shawarce ta ko ba haka ba da haka ko shakka babu a cikin auren dole akwai danna haƙƙin ɗan adam akwai danna haƙƙin ɗan adam to shi kuma musulunci ba addini bane mai danniya da murɗiya da yawan magabata sukan kwatanta aure da bauta domin aure ya yi kama da bauta yadda bawa yake hidima haka za ka ga mace tana hidima in dai mai hidimar ce to mutumin da zai wannan hidimar ya kamata a ce ba yi da yancin aji ta bakinsa ai bai kamata ba ko da haka musulunci bai yadda da auren dole ba ta kowace fuska ko ga budurwa ko ga bazawara mazala ya ce ba a aurar da bazawara sai da izininta sai da umarninta sai ta ce ga wanda za a aura mu da haka iyaye ku sani in yakka bazawara ce to fa ita za ta kawo miji ba kai za ka kawo mata ba amma sai ka ga wani uban bazawarar ce ma amma shi zai kawo mata miji ya mata kakabe to na me me ya zafi me ya zafi iyaye da dama suna da matsaloli wajen tarbiyya ko ɗanka da ka haifa akwai shekarun da in ya kai ya wuce a tirsasa shi sai dai a yi mi a ba shi shawara to da yawan iyaye ɗa ya wuce lokacin tirsasawa ya kai munzalin sai dai a ba shi shawara amma su suna so su yi tiritin ɗinsa kamar me ɗan ƙarami to ba za ka taɓa fahimtar ɗanka ba ba za ku taɓa zaman lafiya ba kuma duk lokacin da ɗan da ka haifa ka kasa jansa a jiki ka kasa ka sarrafa shi to laifin ba na ɗan ba ne nawaye naka ne kai ne baka da dabarun jan ɗa a jiki baka da dabaran shugabanci baka da dabarun tarbiyya amma ɗan da ka haifa a jikinka ba abin da yake da sauƙin ka sarrafa shi kamar sa amma wani za ka ga yana kiwon kare zai iya sarrafa karen amma ba iya sarrafa ɗansa kare fa da ba haifarsa kai ba daga daji yake kai wani ma har ya iya sarrafa kura ko ba haka ba amma ya kasa ya sarrafa ɗansa ya aka yi kura ta sarrafu a gare ka duk da wahalar sha'aninta amma ɗan da ya fita daga jikinka ya kasa sarrafuwa a wajenka rashin dabara ce taka kana ɗaukar yau yaro ya kai shekara ashirin talatin za ka yi masa umarni irin na 'yan shekara biyu kai kullum abin da kake hararowa ai kai ka haife shi ba ka hararo cewa to shi fa ya girma shi ma ya zama mutum shi ma yanzu mai hankali ne kai ko Allah ma ya raba ku daga wannan lokacin ya ce duk zunubinsa shi zai ɗauka yansa ladansa kuma shi zai ɗau abinsa amma kai kana jin har yanzu kai kake ɗaukarsa ba kai wa kanka adalci ba shi yasa aka ce in ya kai wannan munzalin ko tuwo ka bashi sadaka ka bashi dan ya ce je nemo wa kansa amma wani lokaci zaka ga har tuwon ma bashi kake amma kuma baka iya sarrafa shi to ya kamata gaskiya iyaye su kula da wannan kwarai da gaske da haka dai yan mata in za a aurar da su to dole ne a nemi izinin su idan 'yan matan da an aurar da su ba izininsu sun zauna ne yanzu ba za su zauna ba me yasa saboda na da ba su da wayo ake aurar da su a cikin 'yan matan da da aka aurar ɗari tamanin da biyar ko nono irgen dangi ba su fara ba aka kai su gidan miji ballantana maganar jinin al'ada ballantana ka ce ta yi digiri ta yi diploma ta yi nce ta yi masters ballantana ka ce ta riƙe waya hannu tana chatting ta san samari ta san kaza ta je biki ta je picnic ta je till down ta je kaza ta je kaza ya za ka haɗa duk wannan tarkacen da ta tara nasibi da waccan wacce bata haɗa ba waccan kawai biyayya iyaye ta sani amma ita wannan ta yi wayan da babarta za ta faɗa ta faɗa a ƙarshen wata uwarta tana ƙunzugun ɗaure al'ada ita ma tana yi tana jin ta kamar kafaɗa suke za su je su yi rigar nono da ita da babarta suna gwadawa kowa ya ɗauko tasa kuma duk ka ce wannan duk kansu ɗaya ba zai yiwu ba ko yanzu ana iya sarrafa 'ya'ya mata irin na da amma a sarrafa su a me a shekarun irin na da yanzu ka gwada ka gani yakka ya shekara sha uku sha hudu za ka aurar da ita baka da matsala biyayya za ta yi maka saboda har yanzu tunaninta yana nan na karamar yarinya amma ta kai shekara ashirin da biyar talatin har talatin da biyar har budurwar shekara arba'in fa akwai yanzu budurwa yan shekara arba'in wallahi akwai budurwar da ta kai shekara arba'in da biyar kuma budurwa ce bata taba aure ba to wannan gansamar za ka zo ka aure ka ce in a da ne ta yi jikoki ko a yanzu ba dan matsala aka samu ba sa'anninta duk suna da jikoki to kuma sai ka zo aure da ita ka ce za ka kakaba mata miji wannan ya shekara arba'in din kai ma ba dan haramun ba ne ta ci ta isa a aurenka dan kai ubanta ne kawai mutum baya auren yarsa dan haka mu gane in kiɗa ya canja rawa ta canja amma ku sani kuma duk da haka babu abin da yake zaunar da rayuwa lafiya sai an bi sistem ɗin mutanen da yanzu ana ta cewa mata su yi ilimi su yi ilimi mun yadda su yi ilimi amma wani irin ilimin da matan jahilai ne ai ba jahilai ba ne in dai irin wannan ilimin na zamani ne za su yi amma kuma rayuwa ce za ta zame musu wahala amma ilimin ta san tsarki ta san alwala ta yi sana'a ta zauna lafiya da mijinta ta yi biyayya aure waye hana mace wannan tun da ana yi bal iyayenmu na dama sun fi na yanzu iyashi amma inda matsalar take yarinya ce tun tana shekara uku aka fito da ita daga gidansu Allah ya ji kan Dr. Ahmad Ibrahim UK yana yawan faɗa wannan yarinya tun tana shekara uku aka fito da ita daga gida fa aka fara kai ta naziri aka haɗa ta da namiji yana abokantaka da ita ya kai ta naziri ya ɗauko ta ya kai ta firamare ya ɗauko ta naziri ta shekara uku ana kai ta ana fito da ita ba sanyi ba zafi ba ruwa ba ɗari kullum fita take yi da haka da haka har ta je jami'a kuma sai rana tsaka ka zo ka ce za ka turke ta kama akuya ko akuya ka ce ta wannan fita ka isa ka ɗaure ta ai ta samu yanci to inda matsalar take faruwa kenan kuma a hankalce da kuma a zamanance ita mace gwargwadon yawan waye wata gwargwadon yawan matsalata ku riƙe wannan formula ce yanzu da za ka auri wacce ba ta yi karatu ba ba ta ne mace duk mace tana da matsala amma matsalar hauhawa take kamar yadda mu ma mazan muna da namu matsalolin amma yanzu da za ka auri wacce ba ta yi karatun boko ba to matsalar ta ba ɗaya ba ce da wacce ta yi mai karatun boko to ka dawo wacce ta yi karatun bokon wacce ta yi iya firamare matsalar ta bata kai wacce ta yi jiniya sakandare ba wacce ta yi sakandare har ta yi siniya ta fi wacce ta yi jiniya kadai aka aurar da ita matsala wacce ta yi diploma ta fi mai sakandare matsala wacce ta yi digiri ta fi mai diploma matsala wacce ta yi masa ta fi mai digiri matsala su suna gaba ne suna ƙara to lissafin kenan duk bayan ta gama wannan in kuma za ta yi aiki to ita ma matsalar ta daban matsalar ta daban amma ba cewa ne ka aure su ba fa amma dai muna sanin makamar aiki ne sanin makamar aiki ne dan karka je ka auri yan jami'a kuma ka ce za ka yi mata ma'amalar wacce ba ta makaranta ba baka shirya a zauna lafiya ba kwata-kwata ka shirya a zauna lafiya ba wani lokaci za ka ga kana da matar da ta yi sakandare wannan kuma ta yi jami'a wannan kuma ta yi kaza to dole sai ka iya yaren da za ka yi magana da kowace ko ba haka ba waccan kwakwalwarta da hankalinta da tunaninta ba na irin wannan bace waccan ma ba na irin wannan bace waccan ma ba waye wasu ma ba ɗaya bace to sanin wannan zai sauƙaƙa maka me kamar ɗanka ne wannan ɗan ya yi digiri wannan bai yi digiri ba duk kuma faɗa ɗaya kake musu wannan yana da ilimi mai zurfi wannan bai da ilimi mai zurfi kuma duk faɗa ɗaya kake musu kaga ƴaƴanka ne amma ba za ka fahimce su ba wancan yana da wata wayewar da wannan bai da ita ya kamata mu fahimci wannan da haka duk da za mu rinka karanta addininmu daki daki komai irin wannan zai rinka fito mana da fi- a fili kuma musamman mu rinka gwamawa da al'adunmu kyawawan al'adu wanda galibi daga musulunci aka kwaikwayo su to da haka manzo Allah yana gaya wa sahabbai tun a wancan lokacin ba a aurar da bu- bu- bazawara sai ta faɗi wanda take so ba a aurar da budurwa sai an shawarce ta an nemi izininta an gaya mata wa kike so Ƙalu ya Rasulallah sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah wa kaifa iznuha ita fa budurwar da tana da wuyar sha'ani tana da kunya tana da jin nauyi ta yaya to za a gane ta yadda a yi mata aure ranar ɗaurin auren ko kuma babanta ya ce da babata cikin samarinta biyu wanne ta fi so da mudi da tanko to ta yaya za ka gane ita dai ba za ta taɓa iya wannan magana da uwarta ba ba za ta iya wannan maganar da kowa ba ma kai wata ko da kawarta ba ta iya wannan magana a 'yan matan da ballantana uba ballantana uwa to sahabbai suka ce to taya za a gane ta yadda tana so kala sai annabi ya ce an taskuta in tai shiru in tai shiru an gane ko to in ba shiru ba kuma me za ta yi an ce ba za ta iya faɗa ba in ba ta so ya za a gane yawwa na ka san wannan labarin ita budurwa in ba ta so kuka take yi daman ba za ta iya fitowa ta ce ina so ba amma in ba ta so alama shine me kuka ita kuwa bazawara magana za ta yi ita kuma in ba ta so fa a'a bazawara ba za ta yi maka kuka ba ita bazawara in ba ta so tsagalgalewa za ta yi cari za ta yi ni za a yi wa haka ina fata an gani da haka sahabbai suka eh to akwai kukan soyayya ko eh kukan ta tabbatar an aurar da ita din alhalin tana so amma kukan rabuwa ne da iyaye kukan eh, abin nan to da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sahabbai wannan formula kuma wannan formula tana aiki har Allah ya nade kasarsa in dai al'umma tana nan akan turbar da ake aka batta sai dai in ta canja kamar yadda muka canja a yanzu أخرجه البخاري إمام البخاري ابتدى وانا حديث أشين كتاب النكاح باب لا ينكه الأب وغيره البكرة والثيب إلا برضاها حديث ميلمبا تتري تكوس دسائن دشدا حديث عائشة رضي الله عنها حديث أن عائشة أورم من الله كرمت إدا قالت تشي يا رسول الله يا مأيكين الله يستأمر النساء في أبضائهن شن أنا نيمن إذن ماتا wajen aurar da su ne aisha ta tambayi annabi a nan mata tana nufin 'yan mata da zawarawa duka yoda mammace kan a aurar da ita sai an ji ta bakinta ne aisha ta tambayi annabi me yasa aisha bata san wannan ba saboda ita tana karama aka yi mata aure tana karama aka yi mata aure akwai abubuwa da yawa da za ka rinka jin a hadisi in mata sun faɗa sai aisha ta ce daman haka yana faruwa saboda me ko yanzu ne da za ka ɗauko budurwar da tsohuwa 'yan shekara saba'in tamanin in ka gaya mata wani abu a yanzu ana yi sai ta ce a ana yi dama su ba san ana yi ba a zamaninsu dama budurwa takan je gidan miji kafin a ɗaura aure har ta nuna ita ga kalar tayil ɗin da za a yi mata ga kaza ga kaza yanzu fa ta kai 'yan mata su ake ba su kuɗi da kansu su je su haɗu wa kansu laife yanzu tsohuwar da za anya dama budurwa leban masu ba sa gani amma ita yanzu ita za ta je ta gwado saboda kunya ta tafi cikin falefan nan har da sayis ɗin ƙugunta da za a sai mata ɗan kamfai da sayis ɗin ƙirjinta da za a sai mata rigar mama duk za ta gaya wa saurayi saboda lalacewa ina kunya take ɗan gwanda-gwanda ma a ce me a ba ta kuɗin ita ta je ta siya amma wata wallahi da ita da saurayin za su tafi komai tana ɗagawa ana kallo a kasuwa ma fa to kaga in ka kawo 'yan matan da za su ce maka ana wannan dama su ba san wannan ba to shine nana Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ya ma'aikin Allah yo daman ana neman izinin mata ne kan ai musu aure an gane ko domin a da iyaye kawai ca suke sun ba wa mutumin kirki da sun ganka mutumin kirki suka ce wance an ɗaura miki aure wata ko ita ba za a gayawa ba uwa za a gayawa an aurar da wance kawai sai dai a shirya ta a ɗauke ta a kai ta gidan miji sai dai kawai ta waye gari ta ganta a gidan miji kala sai annabi ya ce da aisha na'am eh ana yin haka musulunci ya yadda a nemi izinin mace kafin a aurar da ita budurwa ko bazaura in budurwa ce ga yadda za a gane in bazaura ce ga yadda za a gane aisha ta ce kultu sai na ce fa innal bikra to ai ita budurwa tusta amaru fa taskutu ko an nemi umarnin nata a ji ta bakinta sai ta yi shiru ta ki magana kala sai annabi ya ce sukatuha ibnuha ya shirin nata shine izinin nata in dai ta shiru bata fashe da kuka ba to alamar ta yadda daga nan ne malaman usulul fiqi suka kawo wata ka'ida da cewa as-sukutu ridan ai magana kai shiru kamar ka yadda ne duk da akwai ja in ja a wajen waɗansu malamai ba kowane shiru ba ne yadda akwai shirin da kana tsoron kakkai magana ne a kwalla mamari to kaga dole sai kai shiru kamar shiru a caji ofis ko ba haka ba shi yasa kaga in aka je kotu duk abin da ka ɗauka na statement ko aka ɗauka na statement ɗinka a police station in an je kotu alkali kafin ya fara shari'a sai ya sa an karanta ma duk ka yadda ba tirsasa ka suka yi ba ba tsoron kakka sha kulki yasa ka yadda ba in ka ce ka yadda ba tirsasa ka aka yi ba ka amince shi kenan sai alkali ya dora shari'a akai domin akwai lokacin da dan sanda ya ce baka eh in ka ce a'a to jikinka ne zai gaya ma zaman ku lafiya ka ce eh ya rubuta tunda dai akwai alkali a gaba alkali ya bincika Allah ya samu dace babu tazwijil abil bikri as-saghira babin da yake bayani akan uba zai iya aurar da yarsa budurwa karama ana nufin zai iya aurar da ita ba tare da izininta ba saboda a lokacin karancin shekarunta bai kai ita ta gane ma meye abu na gari ba ko menene abu mai amfani a tattare da ita ba ga irin wannan lokaci iyayenta su za su hango mata su za su gano mata idan shekarun mutum suka yi ƙasa da yawa yana yarinta yana ƙuruciya to iyayensa su suke masa tunani su suke masa zaɓi su suke masa hangen nesa saboda a lokacin shi duk ƙwaƙwalwarsa bata kai wannan ba yanzu budurwa 'yan shekara biyar ko shida ko bakwai da za a aurar da ita kaga iyayenta ne za su yi mata zaɓi kuma ya halatta a ɗaura auren a irin wannan shekarun iyayenmu fulani suna ɗaura auren yarinya tun tana jaririya kuma wannan ya halatta a musulunci ibn battal ɗaya daga cikin malaman mazhabin malikiya kamar da hafiz ibn hajar ya kawo cikin fatul bari wanda zamu zo hadisin na aisha a nan gaba insha Allah ko shine hadisin da zamu karanta ma yanzu yace ya halatta a musulunci a ɗaura auren yarinya tun tana tsumman goyo kuma iyayen fulani suna yi to amma tarewa ce ba a yi sai ta yi me sai ta girma shi yasa da yawa a wasu rigagen fulani yarinya tun tana jinjinniya an ɗaura mata aure da haka da ta tashi ba ma rigimar ɓata lokaci wani yana son ta wani ya kawo kaza an ci kuɗin wani ai ta wannan tuntuna an ɗaura mata aure abin da ake jira kawai ta girma ta isa sai a ɗauke ta a miƙa wa mijin shikenan kaga sun sauƙaƙa wa kansu to wannan ya halatta a musulunci to a irin wannan lokacin da za a ɗaura wa yarinya mai ƙananan shekaru aure ubanta ne yake mata zaɓi tunda ita yanzu bata girma ba ballanta da ta gane ma namijin da bambance bambancen mazan wani dogo ne wani gajere ne wani fari ne wani mai hanci ne wani bayi da hanci ita duk bata kawo wannan lokacin ba to wa zai zaben mata babanta shine ma'anar babu tazwijil abi albikra as-saghira hadisi mai lamba ta 897 hadisu Aisha radiyallahu anha hadisin nana Aisha uwar mu'mina Allah ya kara mata yadda qalat nana Aisha tace تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا أوريني وأنا بنت ست سنين إنا إشي كرا شدا kaga wannan lokacin iyayenta ne suka zaɓa mata annabi ba zaɓinta ba ne yarinya ya shekara shida yaushe me ta sani ba abin da ta sani to da wannan shine mahalli shahid in kana so ka aurar da yarka yar karama to fa kai za ka yi mata zaɓi ba za ka ce yarinya yar karama ya shekara biyar shida kuma ta zaɓo namiji ba wa za ta zaɓo me ta sani kawai tana fita kofar gida ta ga wani gaddi sai ta kama hannunsa ta ce na zaɓa ta ba ruwanta saboda ita wajenta din namiji namiji ne amma ba haka bane ba da haka kai ne mai yin zaɓin a wannan lokaci aisha ta ce faqadimna madina ana haka a makka aka ɗaura auren ina yar shekara shida ba mu tare ba har sai da muka zo madina fa nazalna fi bani al-haris ibn khazraj muka sauka a wata unguwa sunanta unguwar bani al-haris ibn khazraj aisha ta ce fa iktu sai ku zazzabi ya kama ni fatamarraqa sha'ari zazzabin da sai da ya zubar min da gashin kaina karkab idan ciwo ya ciwo wani lokaci zaka ga gashin mutum yana zubewa to musamman fararen mutane irin wannan ya fi faruwa gare su masu yawan gashin aisha ta ce wannan zazzabin da na yi sai da gashin kaina ya zube to kuma ita amarya ana buƙatar ta da me gashi to kuma gashi gashin kan amarya ya zube ya za a yi kenan aisha ta ce ba a kai ni na tare gidan annabi ba a haka fawafa jumaima ana haka ana haka har sai da gashin gaban goshina ya fara tohowa ma'ana gashin ya fara dawowa bayan da ya zube fa'atatni ummi ummu ruman tace ina haka sai ga babata ummu rumana ta zo wajena ma'ana bayan na dan murmure har na fara fita muna wasa da yara a waje gashi na ya fara dawowa ummu ruman alkunyar mahaifiyar na Aisha kenan ita ce mata ta biyu a gidan sayyidina abubakar matarsa ta farko ita ce uwarsa asma'u ita bata musulunta ba suka rabu matarsa ta biyu ita ce ummu ruman zainab bintu amir ibnu uwaimir shine asalin sunanta ta haifan masa aisha da abdurrahman ya'ya biyu suka haifa da shi to da ka aisha ta ce sai ga mahaifiyata ta zo ummu rumana wa inni lafi urjuhatin a lokacin da ta zo ina cikin lilo lilo lilo dai da kuka sani mutanen karkara suna zuwa musamman inda bishiya take kusa da kusa sai a ɗaura gyaladacen da nan sai yaro ya hau tsakiya ‘yan mata a ta lilo aisha ta ce sai ta zo ta tadda ni ina lilo wa ma'isa wahibu li tare da ni da wasu ƙawaye na mata an gane ko fasara hadbi sai ta kira ni ta ɗaga murya ta ce aisha aisha taho sai na taho ta ce fa ataitu ha sai na zo mata la adari ma turidu bi ban san me za ta yi min ba ashe gidan miji za a kai ni tariya ce ta yi wannan zai nuna maka karancin shekarunta tana wasan dandali da yara in ka ji an ce yarinya mace tana hawa lilo da me kenan da ƙuruciya ai in mace ta fara girma ba wai daɗin lilon ne bata sani ba amma jan aji ne da girma kar ta zo garin hawa lilo ta faɗi a gaban samari a yi mata dariya haka ko tana son hawa lilon ba za ta hau ba amma in dai kaga yarinya budurwa za ta hau lilo za ta ga wani a keke ta ce goya ni to har yanzu da yarinta dan a lokacin bata san ciwon jikinta ba dan kwada ta da kasa ma kai a gaban samari ita ba damuwar ta bane bata sa a kabo in ji barawon hula ballantana a ce wani ya ganta ya mata dariya ai wance ta faɗi a keke ita wannan ba a jikinta yake ba to kaga wannan yana nuna maka cewa akwai me kuruciya akwai karancin shekaru da haka Aisha ta ce babata ta zo ta kira ni ina lilo tare da 'yan mata ƙawayena ban ma san me take nufi da ni ba fa akhadhat bi yadi sai ta kama hannuna hatta awqafatni ala babid dari sai da ta kawo ni kofar gida wa inni la anhuju ina hakima lokacin saboda nayi wasa hatta sakana ba'du nafasi sai da numfashi na ya dawo normal a hankali a hankali ina haki ta taho da ni ta fusgo ni ta kawo ni kofar gida ga wahalar lilo ga jan da ta yi min da ƙarfi da haka wannan yasa na haki thumma akhadhat shay'an min ma'in sai ta ɗebo wani abu na ruwa kamar bokiti ko buta ko wani abu famasahat bihi wajihi ta shafe min fuskata wa ra'asi da kaina thumma adkhalatni dara sannan sai ta shigar da ni gidan fa idza niswatun min al ansari sai na tarar da wasu mata mutanen madina filbaita a cikin gida faƙulna sai suka ce da ni alal khairi wal barakati Allah ya sanya alheri Allah ya sanya albarka ma'ana su nemi murna aure Aisha ba duba ta sani ba bikinta ba ake yi kamar yan matan da ne haka za ga an ɗaura auren budurwa ita kuma ta ɗauko ruwa ta shigo gari sai ta kawo ruwan gida a ce ala sanya alheri kuma sai ta fashe da kuka me ake ai auren ki ake yi ai to anan ne kuma sai a kama ta a dan yi mata kwaskwarima shikenan fa an gama auren shi yasa suka huta muka huta amma yanzu budur yarinya ta san zaka daura mata aure shekara biyu kafin lokacin ta tayar ma da hankali ta rinka zaɓar kujeru kai ba kai zaka hau kujerar nan ba amma duk an tayar ma da hankali da ita sai ka ta karkare ka yi tarin ka ta canja ta ce baba yanzu waccan ake yayi to amma da da basu ma waye san san kujerun ba kai ka huta su suka huta basu tashi hankalinsu ba basu tayan maka ba kai Allah kenan Allah mai zamani wa ala khairi da'irin kai kin yi babban rabo wannan wata karin magana ce ta larabawa ma'ana kin samu babban rabo kin yi dace kin yi sa'ar miji kamar yadda muke faɗa haka da hausa ita kalmar kin yi dace kin yi sa'ar miji bayan an gama ala sanya alheri ake faɗa ita wannan wata murna ce da taya murna ta musamman to ko a duniya akwai wacce ta yi sa'ar miji kamar aisha haka ita ya kamata a yi wannan murnar wa ala khairi da'irin ma'ana kin yi dace kin yi sa'a miji kin samu babban rabo Aisha ta ce fa aslamatni ilaihinna uwata sai ta miƙa ni zuwa ga wannan dattijan matar to ku lura da kyau anan amarya za a kai amma ba 'yan mata ne za su kai ta ba waye zai kai ta iyayen mata to wannan shine asali na daga cikin matsalolinmu na aure a yau iyaye mata da an fara aure sai su bar 'yan mata isu isu su suke abinsu ranar ne za su zo su ta ziga ta wasu duk da ƙawayenta ne amma haushin su ba su samu mazan ba ba za su ba ta shawara ta gari ba sun rinƙa mata famfan iska kenan saura kuma ki biye masa saura kuma kaza saura ki sakan masa fuska yanzu ban da iskanci miji an ce ka a saka ka a saka wa miji fuska to za a saka wa fuska saura ki bari ya raina ki to na nawa kuma an ce da kuturu je ka ka gani yace na nawa za mu gani to ba komai ya ja wannan ba face ba su da experience ba wajensu ba ne amma in dattawa ne masu hankali za ka ga kalmomin da za su rinka gaya mata na hankali ne to ki bi mijinki ki yi haƙuri ki zama mai tsafta ki yi kaza ki yi kaza wannan kenan ina fata an gane da haka babban darasin da za mu ɗauka a nan aisha duk da budurwa ce amma daga wajen 'yan mata ƙawayenta aka fusgo ta aka haɗa ta da manyan mata su kai ta gida wannan ya nuna 'yan mata ba su suke kai amarya ba manyan mata iyayen mata su suke kai amarya bahaushe ya karin magana ya ce yaro baya ɗaukar yaro sai dai rugumanni mu faɗi babba shi yake ɗaukar yaro amma yaro ya ce zai ɗau yaro sai dai su faɗi tare Aisha ta ce fa aslahana min sha'ani suka gyara min jikina suka yi min kwalliyar amarya da haka kwalliyar amarya tana da asali ka'idar shine kada a ɗora wa kai abin da ba za a iya ba da ƙyar da ƙarma ƙarma ta je ta makeup na dubu tamanin sadakinta kuma fa dubu talatin kun san makeup wannan kwalliya fa wanda za ka sun zama rabi dodonniya rabi mutum amma a dubu tamanin kuma ya ba da sadaki dubu talatin amma an cika hadda dubu hamsin da ƙarma ƙarma an je an shafa hoda hodan nan da ta daɗe ta yi wuni ɗaya ina hankali a cikin wannan ba hankali a cikin wannan kwalliyar amarya abu ne mai kyau amma ta zama mai hankali ba kwalliyar da ita amaryar za ta wahala shi ma mijin za a wahalar da shi ba kuɗi ta narka ta bayar amma ita da kanta da za a ce riba kika ko asara ta san asara ta yi to wai kawai saboda a burge kawaye zamani ne ya zo da shi to zamani ko da hauka ya zo sai a bi shi a haukace da haka dai waɗannan dattawan mata su suka gyara Aisha suka yi mata kwalliya irin ta amarya Aisha ta ce falam yaruni illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba abin da naji ya afko min sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'ana sun kai ta gidanta sun aje ta bayan sun gyara ta kawai sai ga ango ya shigo Aisha ta ce duhan ya shigo da hantsi ashe kenan ba dole sai da daddare ake kai me amarya ba amma da na san al'ada ko da rana aka kawo amma amarya kai kuma ba za ka shigo gidan ba sai me sai dare daren ma sai an rinka CID kowa ya tafi kar a ganka to wannan ba al'ada bace ba addini bane al'ada ce ko da rana ango ya ga dama za a kawo masa amaryarsa da rana kuma zai shiga gidansa da rana Aisha ta ce fa aslamatni ilaihi sai waɗannan dattawan mata suka miƙa ni ga annabi wa ana yawma idhin bintu tis'i sinin a wannan lokaci na cika shekara tara na cika shekara tara to da haka wannan da yana nuna maka ana iya aure da ƙananan shekaru kuma ƙarama tana iya auren wa babba aisha annabi ya yi jika da ita amma kuma ya aure ta ya halatta ba haramun ba ne kamar yadda kuma karami yana iya auren wacce ita ma ta girme shi shi manzo Allah duk ya dabbaka kowanne sunna ne Khadija ta girme shi Aisha kuma ya girme ta sallallahu alaihi wa sallam kowanne ya halatta ka auri wacce ta fika ko wacce ka fita duk ana yi da haka Aisha sai da ta kai shekara tara sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tare da ita to a wannan abin da zan cike mana da shi na ƙarshe shine ƙalubalen da da yawan arnan duniya suke akan wannan hadisi da kuma waɗanda 'yan daɗi arna kamar yadda ake faɗa musulmi masu gajeren tunani da gajeren hankali wanda suka fi fifita tunanin bature sama da shari'ar Allah sai su ce wai a wannan akwai danna haƙi akwai zalunta mace ya za a aurar da yarinya tana 'yan shekara kaza auren wuri suke criticizing suke wa karan tsaye ba kuma don komai ba ne sai don su ci mutuncin annabinmu amma mafi yawancin wawaye daga cikinmu da ba su sani ba sai suke taya su amma kuma fa su suna zina wuri kuma zina wuri ba laifi ba ce auren wuri shine mai laifi to ya kamata ka gane so ake a yaƙe ka daman duk lokacin da arne yake magana aure yake faɗa da aure da wa yake magana da musulmi su arna suna aure ne mutumin da sai ya sai sun yi ya'ya biyar da mace sannan a zo a ce za a ɗaura aure wannan aure ne auren akuyoyi dai amma aure ne wannan na akuya dai mutumin da yana iya saduwa da kowa ya sadu da ya ya sadu da ƴar uwarta ya sadu da kowa wannan shi yake aure ai mu musulunci mu muke da aure mu muke da ka'idoji waccan ta halatta waccan bata halatta ba waccan a haɗa a ƙulla amma su su suke ƙulla kayan su da ta ga saurayi tana so kawai kwana biyu za a ga ta daina kwana a gida ya aka ta yi boyfriend shi ne fa auren kuma su suke zuwa suke cewa ka a to da ya kamata mu yi hattara abin da Allah da ma'aiki suka ce ya halatta to ba wani zancen tunani ko hankali ko wani wayan mai wayo maganar banza ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim mu'minin kwarai in dai aka ce Allah annabi sun ce magana ta ƙare ya yi saranda in kwa kaga mutum an ce Allah ya ce annabi ya ce yana da ja wallahi ƙarya yake ba mumini ba ne munafiki ne shi ƙarya yake rigar imani ya shiga ko shi cikin mumina ya shiga amma wallahi shi ba muminin ba ne ba domin Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima Allah ya rantse yace na rantse da zatin ubangijinka ma'ana Allah ya rantse da kansa yace la yu'minuna wallahi mutane ba su yi imani ba sharadin imanin hatta yuhaqqimu ka sai sun baka wuka da nama fi ma shajara bainahum cikin duk abin da ke gudana tsakanin su duk abin da kai ka hukunta kowa yadda kuma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita kuma duk abin da ka zartar kada wani ya ji dar a zuciyarsa ya sallama wa yusallimu taslima ya miƙa wuya mutukar miƙa to shine ya zama mai imani amma Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza ka ce ai mu bai dace da zamani ba wani zamanin Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza ka ce William kaza ya ce ka dan William din shashashan banza wani jakin banza a ladan wofi mutum dan uwanka shine zai bautar da kai da tunaninsa ba kai wa kanka adalci ba Allahn da ya yi ka shi ya kamata ya bautar da kai shi wancan William ɗin da kake kara ɗin ka ɗauko maganarsa ko wani John John ko wata tsiya in ka bibiya magensa ce ubangijinsa mage yanzu kai ka yadda da shi shi kuma yana bautan mage kai ka riƙe shi ubangiji shi kuma kare ne ubangijinsa kai ka riƙe shi mai hankali shi kuma jaki ne ubangijinsa to yanzu bawan jaki kai yanzu ba ma bawan jaki bane bawan bawan jaki ne kai Allah ya sa mu gane Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantarta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa da farko ana sanar da yan uwa cewa wannan asabar din ita ce asabar ta ƙarshen wata wacce aka saba neman taimako don gudanar da ayyukan masallaci musamman sa mai don gudanar da wannan karatu Allah ya ba da ikon taimakawa na biyu mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara wa malam lafiya da imani amin ya ce malam tambaya ta ita ce dan Allah yana halatta musulmi ya ba wa kafuri gudunmawar aure kuma yana halasta ya je wajen auren ko da a coci ne Allah ya ba da lada malam ya halatta ka ba wa kafiri gudunmawa in dai ba abu zai yi na addininsa ba kai tsaye kamar bikin kirsimeti wannan ba za ka ba shi gudunmawa ba amma aure ai al'ada ne an gane ko da haka shi wannan za ka iya ba shi gudunmawa don ya yi shi kamar ruwa ne za ka iya bawa kirista ya sha ruwa kyauta kuma za ka samu lada kamar dukkan dai wani abu na taimakon kai da kai na yau da gobe wannan ana iya yi amma duk abin da yake kai tsaye ibada ne addini ne to wannan shine musulunci bai yadda ka taimaka ba domin addinin su sabo ne ga Allah to shi kuma duk abin da yake kai tsaye sabo ne ga Allah ba a taimakawa wani wajen yin sa Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab ku yi taimakekeniya da juna akan ayyukan nagarta da tsoron Allah amma kada ku yi taimakekeniya da juna wajen aikata sabo da ƙetare iyakokin Allah ku ji tsoron Allah Allah mai tsananin ukuba ne takarda ta biyu mai ita bayan ya yi sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace Allah ya kara malan nisan kwana da ilimi Allahumma amin sai yace malan ni dan sanda ne police yace malan a duk lokacin da kiristoci za su yi bikin kirsimeti sukan buƙaci hukumar 'yan sanda ta ba su jami'an tsaro da za su samar da tsaro a coci domin a yi lafiya sai ce sai dai malam mukan yi yarjejeniya da su akan cewar za su sallame mu ma'ana su biya mu kuɗin aiki da za mu yi musu kuma suna yarda da hakan sai dai malam kuɗin da suke biyan mu da shi wani kuɗi ne da suke kiransa da kuɗin baiko a coci malam ya halatta a matsayina na musulmi na amshi wannan kuɗin na coci to abin tambaya shine kafin in baka amsa a ƙa'idar aikin ɗan sanda daman in an tura ɗan sanda aiki ana ba shi damar ya karɓi kuɗi wani ya biya shi daban ba hukuma ba? idan haka ne to ya halatta ka karɓi kuɗinka in ko ba haka ba to kaga aiki kake a cikin aiki asali hukuma za ta biya ka kuma daman ta ɗauke ka ne don irin wannan aikin yanzu in ka karɓi wani kuɗi a wajen wanda za ka yi wa wannan aikin bayan hukuma tana biyan ka to kuma ka zalunce shi a nan ne bai halatta ba ka karɓa ko da ba daga coci ba ne daga aljihunsa ya fito ya baka ba za ka karɓa ba amma idan a ka'idar ku ta aikin ɗan sanda akwai wasu extra duties wasu ƙarin aiki da ake ɗora muku in an ɗora muku sai a ce ku karɓi kuɗi a wajen ko ku yi yarjejeniya da mutane su biya ku in haka ne akwai wannan to ya halatta in sun biya ka ka karɓa kuma ko da wani kuɗi suka biya ka ba ruwanka su ne a wajen su kuɗin haramun kai halal ne a wajen ka tunda kai hidima kai za a biya ka amma su ne la'alla hanyoyin da suka bi wajen tara kuɗin suke na haram mutum ne ko ɗan fashi da makami sai zo kana sai da buredi ka san dan fashi da makami ne sai ce ba ni buredi ka bashi sai ya baka kuɗin sai ka ce haramun ne ci kai kuɗin fashi ka ci ko kuɗin buredin ka buredin ka kace ina ruwanka da fashin sa ba amma ce ka tambaye shi kuɗin fashi bane ko kuɗin me kai kawai dai baka kuɗin buredi ya tafiyar sa ko ba haka ba mutum ne ko me yanka mutane ne sai kira ka lebura ka zo kai masa aikin ƙasa a gidansa ko kai masa aikin plumbing ko kai masa aikin wayarin duk sai kai da ya gama sai ya ɗauko kuɗi ya baka sai ka ce ai yana tsafi ba za karɓa ba to ai in kai haka kai ma ya tsafi kan kenan kai ma tsafin ya ci ka haka ka karɓi kuɗinka wannan babu laifi akwai wasu ƙorafi da da yawa daga cikin mata sukan yi wanda ina so in shigar da bayanai a gurguje game da irin wannan musamman ga maza waɗanda suke da mata sama da ɗaya mace biyu ko uku ko sama da haka zuwa hudu sau da dama musamman mazan da suke da isa ko suke da iko ko suke da wata dama wanda wannan damar ya kamata a ce duka matansu su ma suna da irinta abin nufi idan ka ba wa wata daga cikin matanka dama na taimaka wani aiki ko wata hidima ko ta taya ka wata ɗawainiya ko mu ɗauka mutum gwamna ne matarsa za ta zama first lady kuma matarsa ba ɗaya ba ce yana da mata da yawa to ka sani lokacin da kake da mata sama da ɗaya ba ɗaya ce first lady ba domin ita mace in ta wuce ɗaya da wacce kuka shekara dubu in ana yi da wacce kuke da 'ya'ya dubu in akwai da wacce aka ɗaura maka aure da ita yau duk sunansu me matanka duk suna da haƙƙi daidai a kanka da ya kamata waɗanda suke da irin wannan damammaki kada su rinka yadda mata a son zuciyarsu su rinka sa su suna danna haƙƙin wasu za su kai ka su baro ka yaso da dama mata in mace ta fari ce sai ta zo tana ai da ita aka sha wahala ai ita ce kaza sai ta babbanke duk ta danna saura kai kuma sai ka biye mata wannan zalunci ne ba daidai bane ba Allah ya umarce ka da kai adalci tsakanin matanka da wacce kuka shekara dubu da wacce ka auro yau da wacce kuke da 'ya'ya dubu in akwai da wacce ka auro yau duk sunan su matanka in dai abu zaka bata a karan kanta ita waccan yadda zaka bata haka zaka ba wannan in dai wata dama zaka bata yadda zaka ba waccan haka zaka bawa wannan haka Allah subhanahu wata'ala ya ce mu yi adalci a tsakaninsu ya rage a zuciyarka ka fi son waccan akan waccan wannan wani abu ne daban amma yadda zaka ba waccan dubu kaza haka zaka ba waccan dubu kaza yadda waccan take first lady haka waccan ma take first lady an gane ko wannan ita ce ka'ida soyayya ta zuci ita ce Allah bai wajabta mana mu yi adalci akan ta ba saboda ya san ba za mu iya ba amma mu'amala ta zahiri to wannan dole ne mu musu adalci ubangiji subhanahu wata'ala ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum sai ya ce wala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa ba za ku iya daidaita tsakanin mata ba a soyayyar zuci ko da kun yi yunkurin haka wannan ba za ku iya ba dole ne sai ka ji ka fi son wance akan wance to amma duk da haka sai Allah ya ce fala tamilu kullal maili kada ka yadda ka tare a wajen wata fatadharuha kal mu'allaqa ka kyale ita waccan kamar ratayayyar riga ita ba cikakkiyar mata ba baka ba ta haƙƙin da kake ba wa sauran ƴan uwanta ita kuma baka sake ta wani aure ta ba to in kai haka kai zalunci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace duk wanda yake da mata biyu sai ya karkata wajen daya yafi ba ta dama akan sauran to ranar tashin alkiyama zai zo barin jikinsa ya shanye ya lalace man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahun ko ila ihdahuma ja'a yawmal qiyamati wa shuqquhu ma'il duk wanda yake da mata biyu ko sama da biyu sai ya fi ba ɗaya dama akan sauran duk ya tare a wajenta ya rabu da sauran da ita ake yi ba a yi da sauran sai dai kullum a ce su yi haƙuri su yi haƙuri su yi haƙuri ita ba za a ce ita ma ta yi haƙuri ba wani lokaci kuma za ka ga ita ce babba yo babba ba shi ya kamata ma ya haƙuri ba to amma in babba ba zai yi haƙuri ba to yaro ma bai kamata a tirsasa shi ya yi mai haƙuri ba sai a bawa kowa haƙƙinsa daidai da daidai wannan shine adalci amma wallahi idan maza suka fiye yadda da wannan shawarwari da wasu daga cikin mata suke bayarwa na zalunci dan a cuci yan uwansu dan a danna haƙƙin yan uwansu to ranar da zaka shiga wuta ba ruwanta in ka tashi kana jan jiki a ranar tashin alkiyama bangaren jikinka ya lalace ya riɓe dan baka yi balansin ba ita a guje za ta fallata baka da haka ya kamata mu hattara a duniya ake gyara a duniya ake jin wa'azi a lahira in an je kuma sai dai sakamako sai dai abin da ka shuka shi zaka je ka girba Allah ka ba mu ikon yin adalci tsakanin iyalanmu Allah ka guje ka hana mu bin son zuciyoyinsu domin su da yawan mata ɗabi'arsu shine su yadda ko su zuga a zalunci 'yan uwansu mata kuma wannan rashin adalci ne kwarai da gaske in kin yadda abin da kike wa ‘yar wasu kema aiwa yake a wani gida mana wannan rashin adalci ne Allah ya sa mu dace da haka dai maza su zamo jajirtattu su zamo jarumai wannan shine umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya mana shi yasa aka ba mu ragamar su ba a basu ba dan an san su ba za su iya ba ana sanar da ni cewa taimakon da aka tara dubu goma sha ɗaya Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya bukata سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
ba da lada